من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدئة دلالة وكل دلالة في النار آذن الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka barkanmu da haduwa a wannan masallaci mai suna ali bin abi talib radiyallahu anhu da ke cikin wannan tsakiyar gari na damagaram a nan jamhuriyar niger a yau alhamis uku ga watan sha'aban hijira na da shekara 1444 wanda ya dace da 23 ga watan biyu haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu a shekara dubu biyu da ishirin da uku cikin yarda allah da ikonsa za mu tashi a kan aya ta ishirin da hudu a suratun zumar a inda muke tafsirin wannan sura mun kwana ta 23 za mu tashi aya ta 24 wannan sura kamar yadda muka sani tana karantar da mu tauhidi na kadaita Allah da bauta da yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da imani da tashin kiyama da kuma imani da duk abin da zai same ka sai da izinin Allah mai daɗi ko kishiye shi wannan sura tana ƙarfafa imaninmu a kan mu yarda komi daga Allah ne kuma Allah ke da iko akan kowa da komi Allah subhanahu wa ta'ala cewa afa man yattaqi bi wajhihi su al'azabi a'udhu billahi minash shaitanir rajim afa man yattaqi bi wajhihi su al'azabi يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون الله سبحانه وتعالى يكتي وأفمن يتقي بوجهه سوء العذاب أي أفمن يلقى في النار مغلولا yanzu wanda aka jefa shi a wuta magalulan yana ɗaure an ɗaure hannuwansa ta baya an kuma sa an an daure an gami haka din aka yi wurgi da shi zuwa ga wuta ba shi da wani abu da zai samu ya dan dafa ko ya kara duk abin da ka gani wanda zai yi mubashara da wutar to huska shi ce wato da an jefa shi ba inda zai kifa sai kan huska shi kan karan hancin shi domin hannun ma da za ka yi ɗan wani abu da shi wanda shi ma ba wani abin zai ko da an bar mashi to duk da haka yana ɗaure kafafuwan da za ka yi halba-halba suna ɗaure haka aka shehu mutum kuma jihwa ta mai ƙarfi mala'ika ne ya yi wurgi da mutum cikin wuta ba shi da abin da zai zama tsakankanin shi da wutan nan sai huskar shi babu abin da zai ba shi kariya an yattaƙin nara ya kare shi daga wuta illa bi wajahihe da fuska shi zai fada li kufrihi saboda kafircinsa wa dalalihi saboda batan shi a duniya yanzu me wanda ya samu kanshi cikin irin wannan halin khairun shi yake da alkhairi amman yan'amu fil janna ko kuma wanda aka ni'imtar da shi da shiga aljanna tambaya ce kowa ya san amsar nan bai yiwa wanda aka wulakanta ya zama daidai da wanda aka karrama wannan yake nuna maka yan wuta galiban da huskoki suke zuwa wuta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana magana akan masu yi da mutane sai wani sahabi ya tambaya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yanzu mu za a kama mu ne da abin da harshen muke fada mandala sai wata kalma ta in mutum ya yi ƙauyancin da ba a ga tanyayi ya ce sakilatka ummuk karin magana ne irin na larabawa ba a fada ma kowa sai wanda ya je ma abin da ba a yi zaton zai iya yin wani bayan kamar ya yi gidadanci ana tsammahanin ya gane ashe bai gane ba ana tsammanin wayayye ne ashe bai waye ba shi yake ma irin wannan kalma madalake to yake ce miki to wal hal yakubbu nasa ala manakirihim ko wujuhuhum yoda akwai wani abu da ya sanya mutane su fada ma karan hancin su idan an ce ka fada bisa karan hancin ka kaje da ni kenan da huska ko kuma ka fada ma huskar ka ka je da hancinka ai ko ka faɗi da fuska ko a ce da hanci duk abu ɗaya ne akwai abin da ma yake sa mutane su samu kansa a irin wannan sun faɗa ma karan hancinsu a wuta mafi yawa in kaga cikin ɗari tisa'in da biyar halshe ne ya fi jayo musu wannan bala'i kenan da halshe ne aka yi magana wannan magana ta halshe sai ta sa mutum ya samu kanshi ya kifa a wuta da fuskar shi shi ya sa harshe kasan abu ne mai hadari kamar yadda yake abu ne mai girma an tambaye likumanin hikima ya ka abin da yi komi alkhairi a jikin dan adam da ya sai kawo harshe bayan wani lokaci a ce to kuma kawo gabar da ta yi komi sharri a jikin dan adam da ya zo da harshen aka ce a wajen abin da ya komi alheri kaka wannan kuma abin da ya komi sharri ma shi ne ya za a yi abu ɗaya ya ɗauki ma'ana biyu ya ce e halshe shi ne zai iya gyaruwa ɗan adam shi zai jama ɗan adam matsala wasu na cewa zuciya da wasu na cewa halshe to halshe dai kaga da shi ake ɗaura aure ko na baka na tambaya an bada na karba an yi mi idan ya ce na saki an yi mi da harshe aka karba da harshe aka yi mi da harshe ake hada-hada da harshe ake raba mi da harshe ake yin tasbihi da harshe ake yin kafirci yanzu da harshen ka sai kai rinda yanzu da harshen ka za ka yi kalmar shahada kafiri yanzu ya zama mumini yana da muhimmanci ko bai da muhimmanci to wannan abin da harshen mutane yake jayo musu shi yake sa su shiga wuta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man hafiza ma baina lahayhi wa ma baina fakhazaihi dakhala aljanna a wani wuri yace wanda ya amince ya kiyaye mana halshen shi da al'aurar shi na mishi lamanin zai shiga aljanna sharadin lamanin karka faɗi komi sai alkhairi karka yi zina sai dai ka biya bukatunka a mi a haladdinka wannan in an sami kiyaye wannan abin tare da imani manzo Allah ya ce maka alƙawarin shiga aljanna samun wannan kuma wuya gari shi ko bai da wuya to irin wannan suna zama daidai Allah ya ce ba za su zama daidai ba domin li annallaha hadahu saboda shi wannan Allah ya riga ya shiryar da shi kamar yadda Allah yake cewa a wata aya afa man yamshi mukibban ala wajhihi مكبا على وجهه أعداء ومن يمشي سويا على صراط مستقيم Allah ce afa man yamshi mukibban yanzu wanda yake tafiya a kife akan huskar shi ala wajhihi akan huskar shi kaga mukibba a lahira kafiri da huska ke tahiya irin yadda kai kana tahiya da kafa bi a duniya to shi kuma da huska shi ne hancin shi yana jan ƙasa kuma cikin wuta haka zai raka kafafuwan a sama suke a suke shi dai huska ce kawai kuma huska ita ce wuri mafi daraja a cikin wa a cikin dan adam to wanda yake kefe yana tafiya da karan hancin shi shin dan Allah yanzu wannan shi ne ya zama daidai cikakken mutum lahiyayye an manyan shi sabuyan ko wanda ke tahiya akan kafafuwan shi bi daidai da kai tahiya akan huskarka da kai tahiya akan kafafuwanka wani mai tahiya cikin mutanen nan biyu wanda ya birge ka to wannan yana shiryayye kan addini wannan ya batacce kan mi kafirci kamar yadda Allah ke faɗa a wata aya yawma yusahabuna fin nari ala wujuhihim yace zuqu ذوقوا مس سقر ranar da za ta rinka tafiya a kan huskokinsu cikin wuta ana ɗanɗana musu mummunan azaba kamar yadda Allah ke faɗa a wata aya afa man yulqa fi nari khairun أفمن يلقى في النار خير من يأتي خير آمنا.
من يأتي آمنا يوم القيامة shin wanda aka jefa shi wuta shine ya zama jin daɗi da alkhairi amman ya ati aminan ko wanda ya zo ma ubangiji amintacce yawmal qiyama aka raka shi aljanna wanne ne wani zaɓin kama kanka a wannan mutanen bi kana ganin wanne ne na kwarai wanne ya ci nasarar rayuwa اعملوا ما شئتم Allah ya ce to ku yi abin da kuke so amma dai kowa zai tar da sakamakon aikin shi shi yasa wata rana mala'ika jibril ya samu manzon Allah zai mushi wa'azi dan mu mu amfana da wa'azin sai ce ya Muhammad ya kai Muhammad bai saba ga mishi irin wannan ba yanzu wa'azi ne sai ke cewa ahabin man shi'ita fa innaka mufariqun kaso wanda duk kaga damar so za ku rabu da shi sannan ka aikata duk abin da ka ga dama aikatawa fa innaka mulaqihi kuma kai mai haduwa da aikin ne ko sakamakon aikin kine in ka aikata aikin alkhairi ka haɗu da shi go in ka aikata sharri wa zai haɗu da sharrin kai da ka yi shi shi yasa a nan sai Allah ke cewa to kaga wannan ai ba zai zama mafi alkhairi ba akan wanda ya zo aminin yawmal qiyama ko ba za ta zama haka ba wakila sai aka ce ko وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون wakila za a ce musu za a ce walid zalimina ga azzalimai ranar kiyama kafirai kwatankwacin kishiyoyin waɗancan da duk wani kafiri da duk wani azzalimi sai a ce mishi zuku ma kuntum taksibun ku ɗanɗana abin da ku ko kasance kuka tattara shi a duniya aikin ku ne an gane ko kaga wancan ba dai zama ba kaman ya ati aminan yawmal kiyama kaman da ya zo ranar a ranar kiyama na amintacci shi wannan an ce ɗanɗana azabar shi da shi da ire-iren shi sai Allah ke cewa mi anan كذب الذين من قبلهم فأبيهم العذاب من حيث لا يشعرون
sai Allah ce kadzabal ladina min qablihim al'ummomin da suka gabaci wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam su ma sun bi irin wannan al'adar a faɗa su ƙaryata don haka al'udunil mabiya ƙarnonin da suka riga suka gabata al-mukaddibatu masu ƙaryatawa lirrusuli ga manzanni an yi su dewa su ma sun ƙaryata annabawansu amma fa ba lahiya suka gama ba ba riba suka ci ba asara suka yi me ya samu da su ahalakahumullahu bi dhunubihim sai Allah ya halakar da su sakamakon dhunubansu zunubin su ne ya jayo musu hushin Allah da suka hallaka an gane ko Allah ya hallakar da su dalilin lahinsu wa ma kana lahum min Allah min waq lokacin da azaba ta zo musu daga Allah sai zaman to ba su da wani da zai iya ba su kariya kuma daga Allah ya dakatar da wannan azabar ko ya ma Allah magana ya ce a jinkirta musu ko ya ce ma Allah a rage ma azabar a musu kashi tara cikin goma a bar daya wannan ma ba a samu ba azabar ta same su yadda Allah ya so ta same su me ya sanya wannan azabar ta same su saboda sabawa annabawansu da suka yi kuma ana gargadun kada ku sabawa naku annabin dan mi dan kar ku faɗi da irin abin da waɗancan suka haɗu da shi فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا
bayan azaba ta zo musu ta inda ba sa tsammani sai ubangiji ya ɗanɗana musu azaba ta kunyatarwa ta wulaƙantarwa a wannan rayuwa ta duniya wai ba iya rayuwar duniya azaba ta tsaya ba wala azabul akhirati ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون idan mutum ya yi kafirci Allah ya mishi azaba ba iya sakamakon shi wahalar da ya sha a duniya ba ce a'a tazarce za a yi da wahalar zuwa kabarin shi duk gaban kabari da za a yi kan ai tashin kiyama zai kwanta shekara dubu dubu goma dubu nawa ma in ma shekaru nawa zai yi to shi wa zai kwanta ne cikin azabar Allah kaga ba kwanci bane ne ba hutu kaga can ba ta hiye mishi bana nan ta hiye mishi mi nan ta hiye mishi can shi yasa in mutum ya mutu ake ce Allah sa can ta hiye mishi nan kenan kar a mishi azaba kar ya sha wahala to duk talaucin mutum idan ya je a kabari ya haɗu da azabar Allah a kabarin to ba wai kawai iya talauci ba gara a ce kai talaka ne kuma kana da sida kana da ciwon hanta kana da ciwon zuciya kana da ciwon koda kana da olsa kana da kirci kana da kazuwa kuma ka kare kuma kana da hawan jini kuma baka da mai jinyarka kuma baka da kudi kuma baka gani baka shi in a duniya ne ya yi sauki da azaba kabari wallahi kuma ka gane ita wannan wahala in ka samu kanka cikin irin wannan bai wa ka shekara ɗari a irin wannan bala'i to zaman kabari sai ka shekara kamar dubu biyar kuma cikin bala'i kai zahir rana ma bala'i ne ina ga zahin jahannam yunwar duniya ta kwana ɗaya musiba ce ina ga yunwar dindindin ta kabari ƙishirwar kabari dama nan ka ɗanɗani mutuwa ga makakin mutuwa kuma ya zarce da wannan makakin zuwa ga wani bala'in a kai ka gaban wuta a ajiye ka irin azumin da baka san lokacin da ka sha ruwa ba to kaga irin wannan azabai duk da kake ganin ta Allah ce wala azabul akhirati azabar da aka mushi tatta aka musu tattali a gobe kiyama bayan su mumini an irta da su daga irin waɗannan azabobin aka gargadi waɗanda ake ma magana na zamanin annabi Muhammad cewa da kuhu ake wannan maganar da aka ce an hallakar da mutane an gaya muku mi suka aka hallakar da su annabawa suka karyata ko don haka nan fa innahum su kuma qad kadzabu ashrafar rusul sun karyata mafi girman annabawan babba daga cikin annaban suka karyata wa khatimul anbiya kuma shine cikamakin annabawan da hisu daraja duka hisu daukaka hisu falala wanda suka karyata kananan annabawa ba su samu tsira ba annaban da ba su kai kima da daraja ta annabi muhammad ba hatta da ayyukan da aka ba su ba su kai irin ayyukan annabi muhammad ba saboda su suna da iyakar gari da iyakar kabila da lokaci shi man da Allah baya da tenuwar da za a ce man dashi daga lokaci kaza wani zai zo canje shi shi shine mandan ƙarshe ya kiyama ta tashi tun daga radda Allah aiko shi kuma shi ba iya yanki guda yake shugabanci ne ke annabi a wata ƙabila guda ko a wata ƙasa guda ko a wani rukunin ƙasashe duk duniya ne a duniya ba mutane kaɗai ba har da aljannu da kowa ya zaga mai sauran annabawa to waɗancan annaban da iya garuruwansu da ƙabilansu amma da aka ƙaryata su Allah ya ji zahi yayi azaba ga waɗannan mutanen me kake tamani ga wanda ya ƙaryata annabin da ya kone daraja an gane ko to don haka nan abinda Allah ya musu tanadi na azaba a ranar kiyama shadidun shine mafi tsanani a'azamu shine mafi girma akan wahala mimma asabahum fid dunya game da duk abin da zai same su a duniya kun ga abin da aka ma adawa in ka dauke shi da abin da za su haɗe shi a lahira wasa ne abin da aka ma mutanen annabi kamar wasa ne abin da aka ma fir'auna na bulakancin wannan kamar wasa ne abin da aka ma mutanen annabi shu'aibu kamar wasa ne in ka auna da bala'in gaba to ya kake ganin mu kuma aka turo mu annabin da ya kowa aka ba mu littafin da ya kowanne aka ba mu wato addinin da ya kowanne mai tsabta mai daɗin yi idan ka ƙaryata wannan annabin me kake kasatan a kwashe da kai to wallahi ana gargaɗin mu ne mu kiyaye kanmu mu yi ahir mun yi kowa zama cikin alkhairi in mun bi manzon Allah amma idan muka saba manzon Allah muka yi kowa haɗuwa da sharri ku fahimci wannan daman mai daraja in ya samu kan cikin matsala ya hikin ya ko bai ba yanzu idan aka kama shugaban kasa sake shi ake yanzu mulki kasan shi irin na kasan yan nan gidan wanda ya saci akuya ne ka ga yana daga wuri mafi daraja za ka shi mafi kaskanci to hakan nan mu dinnan mu ne khaira ummatin ukhriyatil linnas amma in mun yi in mun ba annabi in mun yi aiki da alkur'ani littahin shine mafi girman littahi shine mafi tsari shine mafi daɗi shari'armu ita ce mafi kyawun shari'a manzanmu shine mafi tausayi da rahamar al'umma annabawa ko to wallahi kishiyar haka wanda suka saba mishi su suka yi kowa haɗuwa da kaskanci da azaba da wulakanta da rishin samun alkhairi sharrin su yahi na kowa da haka ku yi mi ta kanmu a bar gaya maka duniya tana rudakka duniya tana wasa da hankalinka shedan yana bi yana ziga ka cewa ba abin da za a yi wallahi za a yi Allah bai zaben abin da ya zaba kai ka raina wannan zabin na Allah ka zamna lafiya Allah ya girmama annabi Muhammadu kai ka yi girmama shi kaga ba wanda kake kyama koyi da shi sai shi ba abin da kake so kaga ba komi bane he zabin Allah wai kuma kace wai wai dan kana yaudarar kanka wai kace wai kai wani mai daukaka ne rishin hankali ne a wannan rayuwar ta duniya ma kai kake ganin kanka ne daraja da kana da wayo da hankali Allah ya gwada maka kaskancinka da rashin darajarka saboda gwargwadon yadda dan bid'a yayi bid'a gwargwadon yadda ubangiji ya kaskanta shi za ga dan bid'a yayi kowa shan wahala shi in ana sauki bai karba saukin saboda Allah ba zai ba shi damar karba saukin ba yadda ya wulakanta sunna sai Allah ya bar shi da shaidanu su ta wulakanta shi su ba shi wahala a duniya in mai kuɗi ne ba zai ji daɗin kuɗin ba wasu za su yi tabwata da hankalin shi in mai mulki ne su yi tabwata da hankalin shi ba alada ba ba ami ba bai ji daɗin ba shi ya samu ba a hankali sai Allah ke cewa ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون الله ce ولقد حقيقة ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل a wannan Qur'ani da Allah ya aiko manzon Allah da shi bayyana linnasi fihi mun ma mutane cikakken bayani a cikin shi bi garbil masali ta yadda muka rinka buga misalai misalan da za ta kama ka abu ka lura da shi Allah ya ma me yasa Allah ya haka la'allahu yatazakkaruna dan mutane su wa'astu su gane su lura shi yasa Allah ya yi misale misalan da za mu gane ba Allah ya yi misali idan kana bautar wani Allah sai Allah maka misalin wannan abin da kake bauta ma din sai ya kwatanta ma shi yake cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun fasalun ya ayyuhan nasu duriba masalun يتبعونه Mm.
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه Mm.
ضرب الطالب والمطلوب ما قدر الله ما قدر الله حق قدره إن الله إن الله لقوي عزيز Allah ya kiran mutane ya ayyuhan nasu ya ku mutane ga misali Allah ya muku ku saurari misalin ku ji shi innal ladina tad'una min dunillah duk wanda ake bauta ma ba Allah ba anan ya gama kowa ko bai gama ba? akwai wani abin bauta da aka yi istisna'i din shi wanda tak ne aka yi istisna'i din shi Allah in ba Allah bane kakka ba kanka wahala komai ya shiga ciki da haka in mala'ika ne abin bautarka ya shiga ciki in annabi ne abin bautarka da shi ake nishi domin isa shiga ciki ko ba annabi ba ne uzairi ya shiga ciki ko ba annabi ba ne mala'iku sun shiga ciki akwai inda allah nuna- ya nuna akwai masu bautarsu kuma ya faɗi matsayinsu ba a yi ba wannan kenan duk wani wanda ba allah ba inda allah ya ambaci masu bautar annabawa ya ce kafirai ne masu bautar mala'iku ya ce kafirai ne ya kuma ce bai wa umarni a riƙe annaba da mala'iku a kan
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا a ya'muru bil kufri أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون ya ce ban umarce ku ba ku riƙe annaba da mala'iku ababen bauta baccin Allah ya zan umarce ku da kafirci ashe bautar mala'ika ta zama mi bautar annabi ta zama mi ba ma annabi da cewa wannabi na annabawa dukansu in kuka bauta musu to kun yi kafirci to idan annabawa in an bauta musu sun yi kowa duniya daraja amma aka musu bauta an yi kafirci mala'iku an aka musu bauta an yi kafirci to ai ragowar wasu na ƙasa da su ban gane irin gidadancin ka ba da kuma za a zuhi a sake mabiyari ni ban gane inda ka sa gaba ba an ɗauko daga sama aka ce ko su ba su isa ba kuna magana ka je wurin wani jandarma sai bi ana tattaunawa sai ya ce kai ko firizidan na kursi furam ya yi kaɗan sai banan ya da hankali ya ce ya shara gaba haka ne kuma kawai idan je aka gaya ma firizidan in kursi furam aka ce kai ga wani ya ce kuwa kai ka kaɗan ya ce wane ne aka ce wane ya ce to ku kyale shi da Allah sai bai zai iya wani abu me ya kamata yi ya ruwa makan shi asiri ko domin wannan dinnan kenan ba ƙari bane sai aka ce kowa aka bauta ma ko annabi ko mala'ika an yi kafirci to sai Allah ke ce duk wanda kuke bauta ma wanda ba Allah ba ga misali sai Allah ce na farko lan ya khaliqu zubaba dukkan su ba sa iya yin kuda kuda kwaya daya su yi kudan su mishi rai ko kudan ya mutu su tada kudan Allah bai gaba damai ya tada kudan su su tada kudan ba sun iya ba أفمن يخلق كمن لا يخلق wanda ya halitta ne da muka wanda bai yi ba أفلا تذكرون kaga anan ba sa iya yin kuda haka ne idan da za a cewa ga kuda ko annabi isa da yake halitta da me yake cewa yi bi izinillah da izinin Allah in ba da izinin Allah ba zai yi wato Allah ne ya ce i'inta da abu idan Allah bai ce maka ba kai zai biya maka bukata ka isa kenan isa da ya yi laka ya hura mata rai ta zama tsuntsu ta tashi waye ra wata da ta domin da izinin Allah ne Allah ya haka ne don a gwada maka isan yana da kima a wurin shi kuma bayan shi wani bai ba ya ce lan ya khuluku zubaban ya ce walawulta ma'ulaku kuma ko da duka za su haɗu a kan yin ƙuda ɗaya wa in ya sulmin zubab kuma ga karewa da karau in sun gaza yin kudan dukansu kuma cikinsu idan da kudan zai ɗauki wani abu nasu na rabansu la ya stanki zuhu minhu ba sa iya kwato raba asalin wannan magana ana yin ta ne ga masu bautar gumaka na sassaƙawa gumaka na sassaƙawa aka yi zagar su an yi surar mutum an yi surar dabba an yi surar wani abu na halitta Allah yanzu ma za ka yi su akan ramfon ramfon arnawa suna yi to irin wannan ne in aka aka je na bautai to sai a samo zuma kamar litir 20 sai ka shahe gunkin tas sai a ce maka to idan ka sa hannunka ka sha hawa gunkin kar ka suɗe hannunka domin ka ci wani abu na rabon gunki za ka hallaka da aka hede ka sa ruwa ka wanke kana tsoron gunki kana shafawa kuda sai zo ya tari ya tsotse shi gunkin bai da hannun korewa kai kana tsoron kai da ka kazuma kai ka sayo ta da kuɗinka ka zo kana tsoron tabawa kuda kuma da kai da gunkin bai tsoron kowa na tsadata zama gunkin nan bai kori kudan ba kuma bai iya ce ma kudan ya mai tsace kai ka kiyaye ni da aka he kuda shanye zuma ras shi yasa ake yake cewa in ya sulma zubabu shay'an la yastanqizu minhu bai iya kwato ta saboda raunin shi kuda ya hi karhin shi da Allah bari mu bar nan mu zo zamani wani katan waliyi gausu sai ka kashi Afirka a biranenmu masu shegen sabro kaki sa mishi sange amma wali ne sabro ya go ko bai go ya cije shi ko bai cije shi ya ja jini ya isa ya kwato jinin nan da sabro ya sha shehu ne wa gausu wallahi bai iya ba kuma zai iya tika mai malaria a ɗauke shi ranga-ranga ya mai allura nawa yayi ya ma mutu ko bai mutu ba wanda ake ganin gausin ne ya mutu me ya kashe shi Allah idan da shi yake kashewa zai mutu shi Allah da yake shine mai kashewa da rayawa shi hayyu ne la ya mutu mu kowa gaya mun wanda bai mutuwa dan talauci dan kudi dan mulki mutuwa tana tsoron masu mulki tana tsoron gidan tsaro tsaronmu da muke da shi yana mata boyo yana mata aina ma ta kunu yidrikumul koda kuna cikin burujin waɗannan manya-manyan gine-ginen na ƙasaita na hukuma da suke da tsaro na sojoji da hange da makamai da na'urori ɗakin da ake ajiye nukiliya shugaban nukiliya mala'ika mutuwa cin mushi ko bai cin mushi suna wuciya an yi tara ko su wuciya a bar nukiliya ana ina masu gadi ina masu tsaro ba abin da za su iya ba su ma ganshi ba kuma in sun ganshi ma ba abin da za a yi wanda yake nuna maka wakil filibu zubabu shi Allah san ki zuhu min sai ke cewa to a ɗalibu mai nema yana da rauni wanda ake nema a wurin shi da rauni mara akwai ya nema a wurin mara akwai wanda bai isa ba ya nema a wurin wanda bai isa ba me yasa suke haka Allah ce ma qadarullah ka qadari bisa girman ba Allah ba yanda ya cancanta a girman Allah su bu san Allah bane dauka suke yi wani Allah zai iya abin da Allah yayi su bu san ba cewa duk barazana ce Allah kadai ke da wannan iko saboda ba su karanta tauhidi ba bare su gane mi Allah kadai ke a wani misalin sai Allah yake cewa innal ladhi wannan innal ladhina tad'una min dunillahi
wannan ayan ma ta yi inna da ta da'una min dunillahi ibadun amsalukum bayi ne kaman ku wanda kuke bauta ma din wanda kuke kira din amma in kuna ganin ba haka nan bane to fada'uhum ku kira su su amsa muku in kuntum sadiqina idan har da gaske kuke ba za su iya ba kenan ko an kira su menene za a yi ba za su iya amsa ba wanda in aka kira shi bai iya amsa ya biya bukata ya cancanta a kira shi ayar da muke so tana cikin sotul an kabuti Allah da yake cewa yana buga misali ga waɗanda suke bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba yace ka masalil an kabuti takhadat baita masal ladina takhadu min dunillahi awliya كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت التي آه آه عنكبوت اتخذت بيتا عنكبوت اتخذت به بيتا باب دي كمثل الأنكبوت اتخذ بيتا مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا كو misalin waɗanda ake bauta ma waɗanda ba Allah ba kamar giza-giza ne da ya yi gida gidan giza-giza yana da amfani ya sayi kare a wurin mer gona shi ce inda ya gida an san zai yi saboda lalacewa sai kun gina naku gidan ya zo jikin naku ba izini ya yi nashi da Allah abinda kai ba izini ba kayanka ba share shi wahala ne kaga na farko aikin banza kenan aikin banza na biyu gidan tsare ne shi kuma gida ana yin shi ne don ya kare ka ka a ganka in kana ciki kana ganin gida-gida ko ba gani shi ana yin gida dalili na uku na biyu don ya hana ka jin zahi na rana ko iska gidan gida-gida na wannan maganin to kuma gidan gida ne na rigima na tsakankanin macen da mijin shi mijin rago ne bai iya nemawa mata dan wannan lalataccen gidan ma da ba izini ake ba namijin ba ke matar take in ta yi in ta yi kwai saboda yana ba ta haushi lalataccen mai gida ne bai ka komi sai ta kashe shi ta kakkarya shi ya'yanta da su ci kullun gida gida bai tar da uban shi dan uban banza ne shi yasa gidan ba a zama lahiya ga yana da rauni a ido kuma ba a zama lahiya da biyun su to yadda kaga haka to haka tsakankanin mai bauta ma wani Allah da shi wanda ake roƙon uban gidan da bawan da haka suke ba zaman lahiya kuma mai abin da kake nema babu shi wanda kake so a wurin nashi bai da abin ƙarya ke maka a wurin kama ke nema inda za ku gane duk shehunan na a wurin muridan suke nema abinci ko ba kana mai duk barazanar za ka yi suna cewa idan ka mu hidima za mu sa ka aljanna ba su da ita ba mutumin yana da magaran kana da magaran yana kano kana kano yana bauchi kana bauchi yana zariya kana zariya yana maradi kana maradi yana aljas kana aljas yana bamako kana bamako yana dakar kana dakar yana abujan kana abujan wai ya rika ce maka zai sa ka aljanna inda fitin aljanna ce shi a aljanna yake ƙarya ce ki wane wahayi aka mishi bare a ce Allah ne aljanna ya gaya mishi ina hujja me zai gwada cewa yana da hujja akwai dalili bayya makaryaci ne mayaudari ya samu sakarai mayaudari ya samu daman su abinda suke cewa aqida su ce da shi shehun da mabiyan shi idan wata musiba ta zo wai ka roƙe su idan musiba ta zo tsakaninku da Allah wai kamata a roƙa wa ake roƙo in juwa manzo Allah ya ce wa ake roko a daɗi ko rishin daɗi wa ake roko annabawa suka roka to amma he ga shehu yana cewa shi a roke shi saboda ya rena ma mutane hankali yana gaya ma muridin shi idza masakal zamani yawman bidiqi an gane ko fanadi ayati janu ya wahidal asari agizni faqad baqa zamanu bi ahlihi fayatika bil bil al-dafi fi mu'zam al-amri yace waye kashifu kullal wannan kullal kullal karbi anka bi himmati alat fawq wannan alat fawq amlaki samawati wal badri wayatika bil khairati min kulli janibi wayadfa anka al-kurba fil barri wal bahri yace idan zamani lokaci aka samu matsala ka samu kunci to wai ka ce ka kira ka ce fanadi a ya tijjani ka ce ya kai shehu tijjani ya wahidul asari ya wanda a zamanin shi shi kadai ne a gisni taimakanni ya ce idan ka ce ya taimake ka sai ka ce ka taimake ni faƙar zaƙar zamanu bi hali zamani ya mani kunci sai ke cewa wa ya shifu kullal karbi ni kuma zan yaye maka kowane irin bakin ciki da kake ciki da himma wa ya atika zan zo maka bil khairati da alkhairai min kulli janibi wannan magana ce ta ni ta mawaki yana da hujja to mu maganan mawaƙin za mu bi tsaka- da Allah jama'a ko ƙur'ani mai ƙur'ani ya ce mana amman yi jibin mutarra idan da abu
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض a ilahun أإله مع الله Allah ta yi amman yi jibin mutarra tambaya Allah yake waiwa yake amsa ma wanda ya shiga cikin tsanani mutum ya shiga tsanani waye ya isa ya amsa mishi ya mishi maganin tsananin idza da'ahu in an kira shi wa zai iya amsawa wa ya kashifa su ya ya yaye mummunan abu wa ya ja'alukum khulafa al-ard wa yake maida ku halifofi wane ya gadi baban shi shi baban nashi ya gadi kakan shi shi kuma dan shi ya gade shi yau kana nan gobe wane ne shi busuwa ne wake haka Allah ya ce to Allah da in kun matsi ya amsa muku Allah da zai kawo muku dare ya kawo muku rana ya koro muku iska ku sha kyau kai yanzu ka tamani iska wanda ake shaka da za a iya maida ta cikin wani bututu a tare ta a wani tsatan wancan abin da ake tara mai mai sunan shi tankunan wancan
sai da shato-shato din wannan Eh, shato-shato.
kana nihin idan suka tare ta ta nawa za ka raka tsakura maka da rayuwa kawai ba a iska bane za ta tai a wannan sai iska za ka kare kudinka duk duniya a tsanan za ka wani amma Allah ya yi maka ita kyauta haka ne to wane ne ke muku haka to waye yake amsa yaye muku bala'i na rishin lahiya ba ku lahiya wa yake yaye talauci ya ka arziki Allah sai ce to da Allah a ilahun ma Allah yanzu kuna da wani wanda kuma za ku bauta mashi shi ma a roƙe shi yadda ake roƙon Allah wannan ya nuna wa ake roƙo da Allah kuma Allah ke taqulu alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna kashfa durri ankum wala tahwila ka gaya musu waɗanda kuke rayawa kuna kiransu ba Allah ba basu mallake ba kashfa durri yaye ciwo wala tahwila ko kuma girkita ciwon daga babbe koma karami ko kautar da shi duka ko rage mishi karhi ma basu iyawa da Allah wannan magana wace ce ba mai iya yaye ciwo ko ya rage mishi ƙarhi ma daga goma ya dawo da shi biyar ko bakwai sai wa injuwa to Allah ce maka shi kaɗai ke sai wani ce maka ina yi wace hujja ya baka kai wani irin gidaje ne baka gane haka ba Allah ke cewa walladina tad'una min dunillahi walladina tad'una min dunillahi yakuna min qidmir wadanda kuke kira wanda ba Allah ba dukkan su shehu tijanin sa'a su Ibrahim kaula hadda makamantan su dukkan su Allah ce la yamlikuna min qidmir ko qidmir bis mallaka ba me qidmir wani abu ne a cikin dabino in an cinye dabina wannan dan dabinan kwallon akwai wani magama da za a kwallon ya ita akwai wani zare a kwanci to wannan zaren ana kiran shi ƙidimir dan bawan nan da aka yi rihe kwallon ana kiran shi fatila to da fatila din da ƙidimir din duk duniya ba wanda ya mallaka idan da Allah zai dabinan ya ce ka sa wannan zaren to bai dai dabinan ya mutu ba za ka iya ba kuma duk duniya ban mai iya ba da Allah wanda bai mallaki wancan shi wa adabi ne kwallon ma ba a ci to ina abin da yake tare da kwallon ba a ba mu san amfani shi ba mu to ko shi da abin da ban mu ganin amfani shi ba sai yayi bare mai amfani to wanda bai yi ba wannan shine zai ce ya baka duniya da lahira wai in kana da mulki shine shi me yasa bai zan mulkin ba kaga ƙarya ce Allah ke cewa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wallahi in kuka kira su ba su ji walau sami'u kuma ko da sun yi mastajabu lakum ba sun yi amsawa ba kuma wani yau mai kyamata ya kafiru da bishirkikum ranar kiyama za su ma ce sun ba su yarda wannan abin da kuka musu na shirka ba sun kiya ba za su sun ma sun ma sun ma kalubalance ku sun kun kun zama kafiransu an gane ku da haka kenan wannan yana nuna maka ne wallahi tallahi ƙarya ce suke babu wani wanda yake da ikon yin wani wanda ba Allah ba shi yasa Allah buga wannan misalin yace wa inna awhal biyuti la baitul ankabuti law kanu yasa ana Allah ke cewa wa laqad darabna lin nasi fi hadha alqur'ani min kulli masalin la'allahum yatadhakkarun sai yake cewa mi قرآنا عربيا لنزيع وجل لعلهم يتقون qur'anan arabiyan shi wannan littahi na alkur'ani littahi ne arabiyan balaraban littahi Allah ya saukar da shi ne da harshen larabci harshen zuwa kenan harshen annabi sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin kuma ba shi da wata karkata ba shi da bawai yana gaba tana warware baya baya tana warware gaba bane za ka gani ƙur'ani duk abin da ya tabbatar maka haka ne wannan karka hararo annasikh wal mansukh shi annasikh wal mansukh yana shiga ne a hukunci bai shiga a khabar a labari Allah ba labari ya warware shi babu amma a hukunci da ai kaza yanzu Allah ya muku sauki yace yanzu ku yi kaza wannan ana samu kuma wannan ba warwarewa bace an gane ko dan haka shi qur'ani ne da aka safkar da harshen larabci wanda babu wata karkata a jikin shi la'allahum yattaqun an saukar da shi ne don amma mutane bayani an sanya shi ne da harshen larabci kowa na iya fahimta a ganar da kai harshe mai faɗi wanda ba karkata a ciki don mutane ya hadaru na mafihi su tsoraci abin da ke cikin alkur'ani minal wa'idi na daga alƙawullan narkon azaba da Allah ya yi wa ya amalu na bima fihi minal wa'adi kuma su rinka yin aiki da abin da ke cikin alkur'ani minal wa'adi na alkawalin rahama da Allah ya ma bayin shi dan haka ne Allah ya sanya littafin haka kenan qur'ani mu ji shi mu aiki da shi sai Allah ke cewa mi daraballahu mathalan rajulan fihi shurakaa'u mutashaakisuna wa rajulan salaman li wajhin hal yastawiyani mathalan alhamdulillah
Allah ce daraballahu masalar rajulan ga misalin wani mutum kwaya daya Allah ya buga muku misali akan shi dan ku gane fihi shuraka'u mutashakisuna fihi bawa ne na da uban gida biyu miliyan 100 aka saye shi ɗaya ya bada 50 ɗaya ya bada 50 haƙƙin su daidai ne ko ba daidai bane sai uwayen gidan he suka bata suna gaba wannan bai san wannan wannan bai san wannan kuma kowa bai da kudin da zai biya ma wannan kun kowa bai zai yahe ma wannan bawan ba wa dai sha wuya domin san da wancan ya ce da sahe karhe takwas ka je turmini sai wance ni kuma takwas ɗin nake so ka je murya idan baka tafi ba turmini wancan ya bige ka in baka tafi ba murya wancan ya bige ka kullum cikin bugu kake ko ba cikin bugu kake ba wannan mutum ya cikin matsala ko bai cikin matsala wannan bawa shi bai da kudin hansan kashi ya rasa yadda zai dan Allah cikin wahala yake ko ba cikin wahala yake Allah ce to kaman misali ne wannan wa rajulan salaman da wani mutumin shi kuma bawa ne amma salaman li rajulin shi mutum ɗaya ya mallake shi kuma wannan mutumin ɗaya ma mai daɗin lamari idan ya tashi ya ce maka wane e in Allah kai mu gobe idan baka da wani ka tashi lafiya ka karya ina so in baka da matsala ka je nan kanya kamar kaza dala daidai ke da wancan wancan ba shawara aka baka ba aka dole kai kuma suka baka umarni biyun kishi ya juna kuma a lokaci guda kuma kowa bai rabe janye na shi da Allah ka yanzu wannan bawan mai ubangida ɗaya wanda ubangidan da yana sauƙaƙa mashi an ka iya in ba ka iya ba kai haƙuri shi kenan a wuce wurin wannan kuma ko ka iya kai ko ba ka iya ba kai yaya to wannan shine mai ubangida biyu kana bauta ma Allah tare da wani Allah shi wancan kafirin shedan da magoya bayan shi da ibadar da yace ayi ta sha bamban da ta Allah sanda Allah zai ce a yi kaza su kuma lokacin za su ce ka a yi kai kuma ka yin imani da Allah kana tsoronsu zuciyar yaƙi ko zuciyar shi tana cike da tsoron wancan arna kuma sannan Allah ma aka wada azaba ka ga hanan ne kaga mushriki kenan ko to hal yastawi ya ne masalan yanzu wannan mutanen guda biyu za a ce misali su ji ne jin dadin su da nutsuwa shi mai ubangida ɗaya shine musulmi in kana da damar kai sallah a tsaye kai in baka da damar yi a tsaye kai a inda kake
in ka iya azumi in ramadan ya zo kai in baka lahiya ka sha daga baya karama kaga ubangida ɗaya ne kuma in zai sa ka aike ce in kana da lokaci shi kuma wancan dole he kai ka taba jin bidiya an ce an maka sauki a kanta a dan bidiya idan zai dora ma aiki ban magana babu shi ya san babu shi amma kai babu ita kanka to tunda mutumin ka ya mutu a yanka a yanka a yanka rago a kaji ka dari a miki takara bai ce ha babu in ma babu ita ne mu sai da kayanka sai da gonarka sai da gidanka kawo ka basu in baka basu ba tsinanne ne ka he abinda sharri he abinda Allah tare da uban ya mutu ma binnan jaki aka mushi aka ki kula da shi eh sadakan nan ma ba a yi ba yo ai zamani ne yo ai dama an ce za a samu makiya iyaye ba uwayen bane yake kai ne da bai ba wannan wai kadara yake ba da labarin wai wani liman ya gano babban mai arziki ya mutu to wai ya zo ya tsare gaban yana ta ya an binne shi ma yana ta ya abdullahi idan ja aka da madakani kariman ya ce kamar ya yi kuka ce wallahi babban rigar ce ke so ya ce ta kariya ke babban rigar ce ke so Allah shi gafarta masa to kaga ashe ba za a hada su zama ɗaya ba ko an gane misalin sai Allah ce to alhamdulillah in ko haka ne mun godiya ta tabbata ga Allah bal aksarhum la ya'lamu sai dai mafiyan mutane ba su da sani sai Allah ke cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasirun Allah yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam innaka mayyitun fa innahum mayyitun lalle kai ya manzon Allah sallallahu alaika wasallam mayitu mai mutuwa ne kai wa innahum su ma kafiran da suke burin ka mutu dan ka dame su mayitu na su ma masu mutuwa ne wannan aya ta nuna annabi zai mutu ko bai mutu kenan ya nuna manzon Allah yana rasuwa ko bai rasuwa kuma da wannan ayan ma mafi daraja al'umma kaf in ka cire in dai ba annabi bane to ko kai waye ya hika ya hika ilimi ya hika ganewa ya hika daraja wurin Allah ya hika fahimta ya hika ƙarhin imani ko kai waye wanda kawai za a ce wa ya yi shi sai annabin Allah waye wannan sai na abubakar da aka duk wani kudubi da kuke shi ana faɗi wallahi tallahi shirme ne mafi darajar waliyai in ka cire annabawa in je mutum ba annabi ba ne babbansu na fari lambuwan tun daga zamanin annabi adam in ka cire annabawa har zamanin ƙarshe sai na abubakar ne babban wali kuma lahi duk ya yi kowa ilimi kuma abin ya bayyana a gaban mutane gaban sahabai babu sahabin da bai nan sai na ali yana nan umar yana nan usmani yana nan manzan allah allah ya karbi rayuwar shi sun rube ƙaunar da suke wa annabi ya tada masa hankali sun ɗimauce mai kuka yana yi wanda yake fada yana yi umar da kanshi ya ce bai yi wa annabin allah mutu ya dai tahi ne ya gana da ubangiji zai dawo ya ma rike takobi ya kunce kan ya dan zaro rabi ya bar rabin a ciki yace yana so ya ji wanda isa ya ce mashi manzon Allah ne mutuwa yayin shi kuma yanzu shi zai fara mutuwa yace ga ya mana annabi ya mutu in kashe ka yayi tsaye hankalin shi ya tashi rai ya ɓaci kowa ya tsit sai na abubakar ya zo daga gidan shi da yake inda yake yana da gidaje da yana da wani gida daban to yana da nisa daga inda gidan manzo Allah ke wannan gidan nabiyin kenan ya zo daga can labari ya kai mishi daga shigowa sai ya wuce ya shiga ɗakin diyar shi Aisha ya tarda manzon Allah yana kwance ya buɗe huskar shi ya tabbatar da manzon Allah ya rasu Allah ya karɓi rayuwar shi ya sumbance shi ya ce ifta hayyan wa mayyita kai kana da tsarki kana da rai ko baka da rai sannan kuma kai kana jin daɗi ko kana da ko baka da ya ce mutuwa ƙwaya ɗaya da Allah ya ɗora ma kowane bawa ka riga ka yi ta babu wata mutuwa banda wannan a lokacin ya wuto cewa mutane ku zauna wa zai ma saurari shi hankali ya tashi suka ki zama sai ya wuce ya hau kan mambarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu har karshe yace amma ba'd bayan haka ya ku mutane yace man kana ya abudullah fa inna allaha hayyul la yamut wanda Allah yake bauta ma to ya ci gaba da bauta Allah bai mutuwa har abada wa man kana ya abudu muhammadan amma wanda yake bautar annabi muhammad ba Allah ba to fa inna muhammadun qadimata yace tabbas annabi muhammad ya mutu bari bautai wanda kake bautan ma babu shi sai ya karanta wannan aya innaka mayyitun sake mai mai tasa
innaka mayitun wa innahum mayitun
Allah ya ce a mandan Allah innaka mayyitun wa innahum lamayyitun kai mai mutuwa ne su masu mutuwa ne yace sannan Allah ya ce wa Muhammadu wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum
wa man ومن يغلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وسيجزي.
وسيجزي الله الشاكرين yace wa ma Muhammadu Allah ya ce annabi Muhammadu matsayin shi ba matsayin Allah bane da za a ce shi hayyun ne la yamut matsayin shi rasulun ne annabi ne manzo cikin mandanni qad khalat min qablihi rusul kuma mandanni sun rige sun gabata kamar shi annabi adam annabi ne annabi nuhu manzon Allah ne ya rasu annabi shaibu annabi hudu annabi salihu annabi ibrahim waɗannan sun wuce to manzon Allah ma ya wuce inji Allah zai wuce sai Allah ke ce afa in mit mata yanzu idan ka mutu ta hanyar rishin lahiya ka kwanta a gado kai cin kai jinya ka rasu shine mata a wurin kutila ko kuma a wurin yaƙi a kashe ka Allah kaddara nan ne ajalinka to shin idan haka ya faru in qalabtum ala aqabikum ku sauran mutane da kuka rage ba a karɓi rayuwarku kafin ta ku ta zo ta manzo Allah ta riga ta riga ta zo sai ku bari ku koma ku zama kafirai tunda wanda ya zo da addinin ya mutu kun manta da mai addinin yana nan wannan abin sahabbai sai suka suka fahimci waɗannan ayoyin da sun mance musu da sun rihi- sun bace musu yanda ya suka gano kowa ya tsitti ya yarda annabi ya rasu idan kaji mutum ya ce maka annabi bai rasu ba to wata manufa gare shi ƙarya yake sahabbai suka tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu abubakar ya tabbatar musu kuma suka amince don haka nan har aka zo ma aka ce to ina za a binne shi aka ce a kai shi baitul maqdis kaburburan annabawa wasu suka ce a maida shi makka garin su wasu suka ce a kai shi ɗakin ka'aba sai na abubakar ce wannan ma duk ba matsa ba shi bane manzo Allah ya gaya mana inda za a binne shi ina ne ya, ya abubakar baqiya ce ce a'a manzo Allah ya ce duk annabin Allah inda ya rasu a nan ne Allah ya niyya a mashi kabari wurin ba a daga shi ba su da wannan ilimin he suka sami ilimin a nan ya hisu ilimi ko bai hisu ba aka mashi kabari a nan aka koma towa zai zama shugaban mutane don mutane za ta yi ba shugabanci ba wannan rigingimin su ma suka taso aka masu yin na abubakar mabaya suka ce dalili annabi idan bai da damar zai yi wani abu sallah abubakar yake sawa ita kwa sallah a wannan addinin ita ce gaba da komai in ka cire tauhidi in wanda da aka sa ya zama liman to shine babban na kenan dole annabi wa za a sa abubakar saboda ya hisi ilimi saboda ya hisi zama da tayyaka ya sanin me annabi ya ce me shari'a ta ce sannan kuma shi ne annabi ya yarda da shi yake sa shi ya nada shi akan ya zama liman yana nan aka ba abubakar da aka ba abubakar ba ganganci ba ne kai kake tunanin ganganci ne an gane ku to wannan aya tana nuna maka innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taktasimun ita wannan gabar dance sai idan Allah kai mu sati ne za mu yi ta abin da muke so mu yi da shi jama'a waɗanda yanzu dai abin da sufaye suka makalkale ma annabi ba a cewa ya mutu to me za a ce a ce ya kaura wafati me wafati da larabci ba mutuwa ba wafati ba ya da wani ma'ana larabci kawai da biyun nan barci mi mutuwa wanda za mu tar da ayan nan gaba kar mu yi garaje mu wannan menene yasa suke cewa annabi bai mutu ba saboda suna da abubuwa da suke so su yi na ƙarya sun ma tsara shi yana aji ce musu za a yi ina isnadi kuma isnadin ba zai samu ba to amma yanzu suka ce annabin nan akwai shi kuma keɓantattun mutane suke ganin shi kuma su ne keɓantattun kaga su suka shirya magana su suka yi mukamin kuma su suka naɗa kansu a nan ya ce maka su ne waliyan Allah tun da kake a tarihin duniya ka taɓa jin wani ɗa mai kunya ba mara kunya ba ba makaryaci ba ce maka ga annabi duk inda ka yi zancen ganin annabi daga ka kalli mata maza ga shi wani tuntuki da makaryaci za ka kalle shi ɗan damfara za ka kalle shi billahi lazi mai neman ya ɗaukaka kan shi ne har ma na sohi annabi shi wa shehu tijjana da kuke ganin shi da shi da mabiyan shi duk abin da annabi yake da shi sai da suka murda suka ba tijjani shi ba abin da annabi yake shi kai ba ma wani abu ba duk abin da siffar da Allah yake da ita babu siffar da tijjani bai da ita siffar Allah kowace ka hararo to tijjani da ita duk siffar za ka harararwa ka ce ai abin da za ka harararwa sanin tashin kiyama ko sun ce ba tijjani ba wani ya masu sani sauran ƙananan ƙulubai masu sani shi ne dai tashin za ka wani suka ce to su masu sani kadiba fa hadisi ne wani manzan Allah ke cewa man kazzaba alayya muta'ammidan mi wanda ya muni ƙarya da gangan ya nemi wurin zaman shi a jahannama da Allah sai manzan Allah ce ƙarya gare ni ba kamar ƙarya bace ga sauran kowa ko ƙarya ga annabi ta sha bamban ga kowa amma sai shehu tijjani ya zo ce shi ma haka nan a cikin abu tilbari da yake cewa faliyata bawa a maka'adan fin nari maniftara alan nabi al-mukhtari kaza muftara ala tijjani makadahu ya kuni fin nirani da suka ce wai wanda wanda ya kirkira ƙarya ga annabi alan nabi al-mukhtari ga wannan zababban annabi to fare ta bawu a maka da hufin nari mazamanin shi a wuta ne sai suka ce ka ka kamar haka dai yadda in an ma annabi ƙariya kaga kama daidai da daidai ko sai suka ce muftara ala tijani wanda ya ma tijani ma ƙariya yau shi da ke tawa zai mishi ka taba ga an ma makarici ƙariya duk wanda za a mishin ya taba irin ta don mi za a mishi ka mishi ƙariya ka ce mi sai suka ce wai shi ma kaza ka muftara ala tijani haka wanda ya ma tijani ƙarya maka da hu ya kuna fi nirani shi ma mazamna shi zai kasance da Allah biya annabi shi kaga babu haka suka ce da abin da in su ta shahwa za su yarda haka nan ne amma in ba ta shahi ba waliyan sai ce ƙarya ne yanzu abin da ake tuhumar yan idala da shi ba su biyayya ga uwayensu ko me dalilin wannan tuhumai babanka yana ɗariƙa yana salatul fatihi ta yi ƙur'ani kai kuma ka ce a'a wannan salatul fatihin ba ta kai ba ƙur'ani kuma ba annabi zo ita ba za ka yi na annabi sai suka ziga shi suka ce a ya za ka faɗa ɗanka ya faɗa ɗan naka ya rena ka baba ba rena ka ba na yi abin nan da kai ba kai ka zo da shi ba wanda ya zo da shi makaryaci ne ya ma annabi ne da Allah ƙarya ba addini ba ne sai ce ni ina magana kana magana ce kagare ne gwanshi ko kagare ne gwanshi ko idan ka ce musu to ai an yarda idan uba ya ce ai abin da Allah ya hana a yi ba a mishi biyayya ya ce kun ji ko kun ji ko babu aya mai wannan idan ka ja aya ka kata ya ce kun ji ko kun ji da take sa ana rena kwaye ko amma kuma daga ka koma cikin jawahar ma'ani he suka ce kai muridi da kai da shehunka kowane shehu inda shehunka ne idan uwayenka suna kin shehu to kai ka ƙi uwayenka ibada ne san uwayenka kafirci ne kagar ta shahi shehu daidai ne in ta shahi Allah da manzon shi ba daidai bane kun bayyanta da abin da bai shahi Allah da manzo sai sun rusa shi amma kuma yake dauko irin shehu ce amma shehun su kenan shehun ne suke so abi ba Allah ba ba annaba ba to amma idan suka huto suka ce muku suna yakar mandan Allah yo aidda wuri za a yi saukin kin su ko to amma tunda mayaudara ne maha'inta ne yahudawa ne makirai ne azzalumai ne macuta ne bari su zo cikin su shiga cikin addinin musulunci zindikai ne ba su da kunya suna so su rusa addini sai zo da sunan san annabi su raba ku da annabi san annabi su ɗaukaka wani akan annabi su ɗaukaka wani akan Allah ta suka yi wa in dai kuɗi ne ya san ilimin kafin a yi halitta da bayan an yi halitta ya da abin da Allah ya sani to sufi ya sani duk ilimin Allah sufi yana da shi kuma da abin da Allah yake da ikon yayi to kuɗi biya da ikon yin shi billahi da ƙarya ne domin inda suna da wannan ikon kuɗi biyu bai mutuwa mutuwa irin ta kowa kun taba ji annabin da aka ce da ikon komi annaba ba su dauke da matsayin ba haka kawai sai wani mutum ya zo kazami ya dauke ta kuma wai abin wai a ce kar a yi magana to na ji da bai jingina ba ga addinin mu yace addini shi ne daban ina ruwan mu da shi sai je kayan shi amma ya ce addinin musulunci ne a cikin qur'ani abin yake ba dole ba mu kun mu ce bai cikin Qur'ani mu addinin muke in kana ta naka ne mu ma namu ne ai ba addinin gidanku bane shi tijanin da ake ta dan gidan annabi ne ƙarya ce waye ya yi gidan annabi anan mali aka yi ba wani annabi ba shi kan annabin kowa bane makaryaci ba abin da ya gama shi da annabi billahi da ba shi kan annabi bane dan shi da kanshi ma da su da mabiyan nashi ma akwai karice karice su mabiyan suna da takarda wai ta isnadi shi kuma ce annabi ya gani in ana an akwai ganin annabi akwai isnadi Allah ya samu gani Allah ka shiryar da mu Allah ka tabbatar da tauhidi Allah ka ƙaryatar da makaryata Allah ka nuna mana gaskiya mu gane gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya mu gane ƙarya ce ka ba mu ikon inta Allah ka rufa mana asiri subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh